الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العقيدة للصف الأول الثانوي من فار littafi na hudu kenan ko a cikin al'aqida sai hakuri na zo a makare uzuri ne shi ma daidai cikin karatun ne insha Allah ba damuwa ba ne malam usman ko kun yi ne mun yi darasi na ɗaya wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin littafin yau sha ɗaya ne ga watan rajab ko hijira shekara 1442 daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2021 za mu tashi gaba ta uku da malam ya ce a tamhid yana shimfiɗa ne to shimfiɗa na uku shi ne annar tauhida aslun fil bashariya tauhidi shi ne asali a tarihin nan adamtaka asalin mutane ba sa haɗa Allah da wani Allah halicci mutane akan suna bauta mishi ba sa shirka da shi har annabi nuhu alaihi salam ya gama rayuwarsa duka ya koma ga Allah ba haɗa Allah da wani a cikin bauta ba za mu ji shafi na goma sha ɗaya a irin bugun hannuna wanda suke da bugun saudiya shine wannan na ku ban san kone nawa ba ne sai dai ta kusa da ku ta duba mu shi ma na sha ɗaya ne wancan ɗin ma to shafi na sha ɗaya malai ce wa ƙarƙanan nasu ala tauhidu wa dinin ƙawim منذ خلقهم الله تعالى ثم حدث الشرك بعد ذلك وقد كان الناس حقيقة متاني سن كسانشي على التوحيد أكن كدي تعالى دبوتا أصلي متانينا كدي تعالى دبوتا باس حتى شدواني والدين القويم كما سنة كان الدين ديدي تتشي وان باب شركة أشكنسا منذ خلق الله تعالى منذ خلقهم الله تعالى تندق لوكتين دا الله هلتشي سواك فارح هلتا أشكن متاني annabi Adam. Ana nan ana nan sun mahdasa shirk sai kuma shirka ta zo ta faru ba da zalika bayan da mutane suna kan ta Allah din. Wa kana mabda'uhu wanda ko ya fara yin shirkan nan ya haddasar da shi a cikin mutane fi qaumi nuhin a cikin mutanen annabi Nuhu ne. Wannan shi yasa annabi Nuhu ya zama manzo na farko. Kun gane ko? mun fada ba annabi shine wanda aka aiko shi ko kaga amma ba a baci sabuwar shari'a ba amma manzo fa shi ana aika shi ya kira mutane akan wata wata sabuwar shari'a da Allah ya bashi to wannan shi yasa annabi Adam annabi ne shi ba manzo bane saboda har ya bar duniya mutane suna kan abin da Allah yake so dama in ka ji an turo manzo to matsala ta faru in ka ji an turo manzo to mutane sun shigo da barna cikin addini sai a turo wanda zai gyara wannan barnan saboda su samu su tsira to wannan ko shirkan da suka fara lamma ghalaw fi salihin a lokacin da suka wuce iyaka suka wuce gona da iri a cikin al'amarin salihan bayi mutanen kirki hatta abaduhum har suka wayi gari sun bauta ma waɗannan mutanen ƙwarai din ƙarshen magana dai ƙala ta'ala Allah madaukin sarki da kansa yake ba da labari yake cewa kanan nasu ummatan wahida hakika mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya akan tauhidi fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya aiko ya turo da annabawa mubashirin suna masu bishara ga wanda ya tsaya akan tauhidi yana da aljanna wa mundirina kuma suna gargadi ga duk wanda ya shirka yana da azaban wuta kun gane ko Allah ya bada labari da kansa da haka magana ta kare wa ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane basu kasance ba face al'umma ce guda ɗaya akan imani fahtalafu sai suka sassaba wannan sassabawan fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya tada annabawa da manzanni domin su kira su akan abin da yake shine daidai yanzu mun samu ayin alkur'ani da suka tabbatar da cewa asali mutane suna kan tauhidi sai ce wa fil hadithil qudusi an ya zo a cikin hadithil qudusi ya qulu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum ni Allah na halicci bayi dukkaninsu suna kan miƙaƙƙen addini gaba ɗayansu wa innahum ana nan sai kasance kuma lallai su waɗannan mutanen da suke kan ingantaccen tauhidin a tatkumu shayatin sai shaidanu suka zo musu shaidan na zuwa ma mutum ta inda yake fahimtar yana da rauni ku kiyaye wannan shaidan kan zo ma mutum ta inda ya fahimci raunin mutum in kina da rauni a dukiya karki bar dukiyar mutane a hannunki ko sun nada kike ce wallahi bani ke muka yadda da ke kina zuwa masallaci kan lokaci ce a'a kin san kanki wallahi a'a in ma la su zage ki kin karba gara su je su zage ki akan gaskiya da aje gaban Allah duk su watse su barki da fitina an gane ko to kowa ya san rauni shi sai shedan yazo mutu fasalatum an dinihim sai dauke su ga barin addinin su wa hurimat alaihim ma ahlaltu lahum kuma ya ya haramta musu abinda ni Allah na halalta musu wa amar wa amaratuhum kuma ya umurci su mutane din an yushriku bi da su hada ni da wani a cikin bauta malam unzil bihi sultana aka abinda ni Allah ban ba saukar da wani dalili akan haka ba kuma sai suka yi qala ibn abbas abdullah dan abbas yace radiyallahu anhuma ko ya ce kana baina nuhin wa adam ya kasance tsawon lokaci na zamani da ke tsakanin annabi nuhu da annabi adam asharata ƙurun century ƙarni ne guda goma ana cewa ƙarni ƙurun jam'i ne na ƙarni ƙarni kuma shine century da turanci century kuma yana farawa tsakanin shekara 80 zuwa 100 kun fahimta? tsakanin shekara tamanin aka samu shekara tamanin an samu daga nan za'a kiran century har zuwa casa'in har zuwa ɗari duka ƙarni ne guda ɗaya kenan to tsakanin annabi nuhu da annabi adam sai da aka zauna kenan kimanin shekara nawa tamanin tamanin su goma nawa ɗari takwas ko to sai da aka samu shekara ɗari takwas zuwa dubu ɗaya tsakanin annabi nuhu da annabi adam shi yasa ba abin da zai saka saba ma Allah kai ke ganin duniyan da tsayi amma ba ta da wani tsayi ba ta da wani tsayi dududu in ka kirga da aurenka da haihuwanka da mutuwanka kai a ce an an yi aure kafin ma haife ka yana nufin an auri wanda zai haife ka da auri iyayenka da a haife ka da ka rayu da ka mutu duk dan kaɗan ne shekaru duk abin da za ka je ka tarar a gaba da wanda ka baro a baya duk sun fi siyawa duk sun fi su yawa yanzu masallacin akwai mai shekara ɗari to kuma ba wanda za a ƙara zuwa nan da shekara ɗari a gan shi a duniyan nan cikin ku dukkanmu nan a ɗarin baya babu mu a ɗarin gaba ba za a same mu to kowa maki sai an ƙara shekara dubu maka ta shi kiyama kai dai yau da an datse ka ka mutu an gama da kai in duniya za ta ƙara shekara miliyan an gama da kai to yi ce tsakanin annabi Nuhu da annabi Adama ƙarni goma ne kulluhum ala shari'ati min alhaq dukkaninsu suna kan addini na gaskiya akan shari'a shine gurbin doka a ce kayi kayi ka bari ka bari thumma ja'alnaka ala shari'ati min al'amri fattabi'ha haka Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa qala ta'ala Allah wannan sarki yake faɗa mana da kansa dangane da mutanen annabi Nuhu din yake cewa wa ƙalu la ta zarunna alihatakum suka ce kada ku bar abubuwan bautanku wa la ta zarunna waddan kada ku bar wadda wa la suwa'a kada ku bar suwa'a wa la ya gusa kada ku kyala ya gusa wa ya'uqa kada ku bar ya'uqa ku daina bauta mata wa nasra hakanan nasra ita ma kan ku bata za ku ji abinda waɗannan din suka kunsa a gaba wa qad adallu kathira haqiqa kam Allah ce sun batar da mutane da yawa dan da yawan sun basu bar su sun bi Allah ba sun tabautan gumakan har rayuwar su ta kare an yi karfan kifi wala tazid zalimina illa dalala kuma raka ƙara ma'azalimai komai face ɓata. Wala ba'adu salaf wani daga cikin magabata yake faɗa yake cewa hadhihi asma'u qaumin salihin wannan ya'uqa waddan suwa'a yagusa ya'uqa da nasra da Allah ya faɗa yace waɗannan abubuwan da kuka ji qaumun salihin wasu mutanen kirki ne kila wasu manyan malamai ne shehunnai a cikinsu kanu baina adam wa nuh sun rayu tsakanin zamanin annabi adam zuwa lokacin annabi nuhu alaihi salam falamma matu lokacin da waɗannan mutanen kirkin suka mutu kana law falamma matu kana lahum atba'un sai ya kasance suna da mabiya yaqtaduna bihim wanda suke koyi da su wa yaquduna ba'dahum ma akhadhahum fil ibada kuma sai kasance suna riko suna samun abin da su ma suka yi a bayansu na ibada suna riko da ibada a bayansu faja'ahum iblis ana cikin haka sai shedan ya zo musu wa qala lahum yace da su law sawwartum ina ma da a ce za ku yi butun butumi mutum mutumi ku sassaka ku yi hoto suwarihim irin hoton waɗannan mutanen kirkin da suka rasu kama a ce to mu yi hoton dan hodiyo mana da su mala abakar mahmud gumi da tomi hutansu musassaka su mana aje gaban sultan bello duk wanda ya zo wucewa zai rinka tunawa da mutanen kirki misali kana an shaɗa lakum ai in kuka yi haka za ku ƙara samun nishaɗi a cikin ibada wa ashwak kuma za ku ji shauƙi da zil ilal ibadati na ku bauta mu Allah da kun gansu kuka tuna za ku ji ƙarfin gwiwa habawa shedan yayin nasara fa fa'alu sai suka aikata sun mana sha ƙaumin ba da humsu har suka mutu ba su bauta musu ba sun dai sun saka butun-butuninsu suna ganin su tuna da su kun gane maganan ko amma ba su bauta musu ba don sun san bauta musu haramun ne to amma inda haƙiƙanin faɗin annan sulasu ne fito muku kulla fa inna kulla bid'atin ayyakum wa muhdathatul umur ko na hane ku da fararrun al'amura da sunan addini fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk wani abu da aka kirkiro shi aka ce za a sa shi addini to an yi kirkira ta bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a ko ba za ta kyala mutane ba sai ta kai su gabata wa kullu dalalatin finna duk wanda ya bata kuwa Allah bai jin kunyan ya sa shi a wuta an fahimci maganan to shine anan sai mala yace fa qala lahum iblis su wanda suka biyo bayan wanda su waɗannan iyayen sun sassaƙa su ba su bauta musu ba sai ƴaƴansu suka zo suka biyo bayansu sai shaidan ya ƙara zagayewa sai ce da su innal innal ladhina qablakum kanu ya'budunahum ai waɗanda suka gabace ku iyayenku bautansu suke yi anan kai ya rabo ne yace wallahi ba su bauta musu ba suka ce a'a inda ba su bauta musu ba ya su kasu masallaci da sun bar su a kasuwanni ai ai da sun bar su a kan kaza shikenan fa'abaduhum sai suka bauta musu gashi ba a ma'alla uzuri da jahilci matsala ta faru ke duk wanda ya ce ma'alla ban sani ba aka abin da ya zama wajibi ya sani na imani a a aibiyan ma ba ma lokacin sauraron shi kamar kana cewa ne baka aiko manzanni ba baka saukar da littafai ba saboda ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni kuma sun isar malamai ma na cewa daga cikin dalilin da ke sa manzo ya tsawon rai shine ya zamto ba karbi da awashi ba amma duk lokacin da aka karɓi saƙon shi to Allah na ɗauke manzon don ya gama abin da aka aiko shi annabi nuhu ba ya daɗe ba ana ana cewa hamsina aman ko alfa sana ya ne ayan take na cikin wannan wannan cikin suratul nuh ko falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina aman shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin yana cikinsu da ya zo ma zai rasa ake tambayin shi a kaga duniya ya ce na ganta kamar ɗaki mai ƙofa biyu wanda ka shigo ta wancan ka wuce ka fita ta can baka tsaya ba ya ce duk haka na ga rayuwar ta ƙare kamar manya ba ga yan sittuna aw sab'una mu kuma me za mu ci ba mu ma shiga dakin ba kawai mun dai ji an ce an wuce yawwato abinda za ku lura a cikin wannan karatun daga cikin fawa'id shine rubuta wasiya da su mutanen kirkin sun rubuta kar a bauta mana duk da basu san dai za su yi ba amma duk abin da kike da tsoron tunanin zai faru to ki rubuta ki ce kar a yi miki rubuta ku ce kar a yi miki kun gane ko ba na san kaza kar ai kaza a bayana kar ai kaza kar ai kaza shikenan kin rage hanya amma yanzu da wanda ga kin rubuta wasiya sai ya fashe da kuka wai za ke mutu tuna wallo za ka mutu mana wai sai hana ka mutuwa ai ita mutuwa ba gudunta ake ba shirya mata ake duk mai gudun mutuwa mahaukaci ne ai da ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyad in gidan girgiza in gidan tururuwa zaki je ki boye sai ta riske ki an gane ko to shiri ake mata ba gudunta ake yi ba Allah ya taimake mu ai za mu yi kai shida ko ko ba a kaiwa to na fara tunanin littafin da za mu yi a bayan wannan littafin saboda na ga hantsi ya kalli rudai ta yiwu ma in na ga kaɗan zai rage ba a gama ramadana ba in za mu iya gama kafin ramadana zan so in bai yiwu ba da yiwuwan gaskiya zan sa wani lokaci in zo ko da rana ɗaya mu karkare littafin an gane ko yawwa ku fara asusu don da yiwuwar littafin da lami a gaban shi kila yana da ɗan tsada shi ne tarikus salihin ila rabbil alamin hanyar mutanen kirki zuwa ga ubangijin talikai za mu kama hanya kawai mu bi inda Allah yake su kun gane yawwa hanyar mutanen kirki zuwa ga ubangijin talikai gaba ɗayan shi hadisai ne a cikin littafin gaba ɗaya hadisai ne babi daban-daban kasuwa aure azumi mu'amala aqida fikihu duka yana cikin littafin so da haka sai ku fara hanyar asusu na siya na ji an ce 2000 yake amma an siyar min 1800 a yanda na ji a kasuwa ban san ku kasuwa ku wakila malam usman samu ku wanda bai kai shi ba bai wuce kudin adashin bai kai zubin kina adashin wata ɗaya ba malama hawa da Allah zanin anko yana kai nawa mai sauki eh mai sauki nawa uku da ɗari biyar har ma kina da canji in mara kyau ne nawa to kin gama mara kyan shi ne sa'an littafin hadisi za ku ban kunya in ban ganku da littafin nan ma wallah ku fa wace ga momi da malama hawa ga kunan ku fara asusu tun yanzu na ga wayoyinku duk ku siyar ku sai ma abu ku sai da wayoyinku ku sai littafi ko ba za ku iya ba imaninku bai kai ba assalamu alaikum jama'a hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah a nan cikin kufa akwai wanda wayar tafa sai ya sai kusan guda goma na littafin nan Allah sarki duniya sai ran da aka gicciya ku a kabari kuma za ku ji dama kun siya ah to ga ajiya na ta depositin na da wane ne za ta tara kudin momi karɓa ki fara tara wallahi ku rinka siyan littafi na rantse da Allah littafin hadisi ya fi wayoyi amfani a rayuwarku barin gaya muku ku ji ke magana ki wallahi ku fitar ku siya wallahi ku fitar ku siya Allah ya sani na gaya muku in kun so ma ku ta asharan lanku ku ta cin tsire ku ci tsire ku ci daɗi Allah kai mu da rai da lafiya an ɗauke maman nasiru ko an ɗauke malama ko an ɗauke uku a cikinku ko mu je zuwa an ɗauke mutum huɗu a cikinku ku ci gaba da ashararle wallahi ku ci gaba wallahi ku ci gaba barin gaya muku barin gaya muku shi littafi da kuke gani littafin addini ko da ba za ki iya karantawa ba ko da ba za a karanta maka ba ku saurare ni da kyau ko da ba za ka iya karantawa ba littafin addini wallahi ka mutu ka bar shi ɗanka ya taso ya gaji littafi a hannunka da wannan littafin zai gane cewa ga inda kake so ka je a duniyan nan Allah ne bai baka rai ko hali ka kai ba ko malami ne ya mutu yau ƴaƴan shi na zuwa library suka kalla za su gane manufan ubansu a duniya inda sun rayu da shi ko ƙananan yara ne inda suka girma za su gane waye mahaifinsu amma ke kin buso ki bar tudun zannuwa kwana kaɗan sun koɗe sun zama na yayi ki gama yawon tela ke ba ki zo makaranta ba ki gama rawan biki a banza a wofi a zo a ce mu wanke ya ƙi fita mu ce a goge najasa da zanin mu ga wanda zai ɗora shi yakki ta cikin ki ba za ta ɗora wannan zanin ba kin gama kashe kuɗi a banza a wofi kin gama zagin tela kin gama fitina baki sallan jaraba kina ta leke leke a cikin waya don ki ga sample din zani kin gama gobe an katsa najasa a jikinki da shi an sa a leda an birne a rami ni ku alkhairi ku bar littafin hadisi ba kai barin gaya muku ko mutuwa kika aka kai littafin masallaci aka ajiye wallahi duk ran da wani yace qala rasulullahi sai kin ji lada ya zuba a kabarin zan faɗa muku wani abin da ya burge ni a rayuwata akwai masallacin da nake karatu a Badarawa masallacin Darul Abrar da ke Karaya Road akwai ran da na zauna ina karatu wani yaro matashi ya shigo da littattafai a hannun shi mujalladat har mujalladi hudu yace min malam mahaifinmu ya kasance yana jinya bai da lafiya daga gidanmu ana jiyo karatunka na wannan masallacin babanmu ya dade yana jinya a kwance an tafi hutun karatu kan mu dawo ciwo ya tsanani ya kira 'ya'yan shi da matan shi ya ce don Allah yana roƙon in ya mutu ga littafin shi nan sunana abi dawud a taimake shi a bani kyautar littafin ko ba za ya komai ba shi a cire wannan littafin a bani shi kuma wallahi ina da irin littafin exactly ya ce to yanzu mahaifinmu ya rasu mu ba mu san ka ba ban ba mu da lamban wayanka shine yau muka ji ka dawo karatu aka aiko ni ɗan uwana suka ce mu zo mu cika ma mahaifinmu wasiyan da ya bari ga littafin mun kawo maka ni kuma yanzu muna karatun littafi a wurin da Sani Umar Rijiyar Lemo a Kano duk wata sai mun hadisi 400 duk in zan tafi Kano sai in ajana sai in ɗauki nashi in je in duba a karanta da ni ta wannan bai fi inda waya ce fa tun an kai ta mangal ma an wuce wurin wani ma ya sayar sai sigari wallahi ku sai littafai oho dai ni Allah sani na gaya muku kuma wallahi alkhairi na gaya muku alkhairi na gaya muku in kun dauka shikenan in ba ku dauka ba ma shikenan ni dai za mu sa mu karantar da ku Allah ya sani mun faɗa muku ba a haka ku sai littafan addini ku nuna ma addini ya isa a wurinku wani ke gina gidan kwallo wani ke siyan makwalashe na banza da wofi ka zuba a baka ka zubar a shadda ki sai abin da zai gina miki lahiranki ko kallon su zaki ki rinka jin imanin ki kin nuna kishin addinin ki ayi aishe ki ballanta na za a zo a karantar da ke a nuna miki Allah ya taimake mu ni kun ma sai ina ta babatu ban yi karatun ba Allah ya shirye ku amin ya Allah alhadith al-arba'un hadisi na 40 yau mun shigo 40 na gaya muku dama an ce al-arba'in an-nawawiyya so da haka littafi ya fara ban kwana insha Allah kafin Ramadan zamu gama shi an gane ko bana akwai tafsiri malam Usman za yi tafsiri bana eh insha Allah za ku sa gaba na ya fadi Ali bin Umar Allah sarki Ramadan Allah ka sa muna da rai da ai Allah kuma ka amsa mana An ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare su kala yace akhadha rasulullah in kuma da kudin kuma malam Usman ko da aka sayo musu ko gashi yawwa zai kira muku yaji daga Kano gashi nan ku yi hakuri ni na kamar ban koyar da wancan littafin ba na mutu buri na bai cika ba wallahi littafi ne duk in ka bude sai ka ga alkhairi a ciki ba shafin da zaka bude baka ga hanyar zuwa aljanna ba a ciki amin yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mankibi abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike kafada na nan ina tsaye yace sai dafa ne rike nan faqala sai yace mani kun fi duniya ka kasance a gidan duniya ka annaka gharibun kaman kai bako ne aw abir sabilin ko dan hanya wanda yazo wucewa wa kana bin umar radiyallahu anhuma bana muku maganan wasiya ba dazu to alhamdulillah bari ku ji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi magana to sai suka ce abdullahi dan umar ya kasance ya kulu yana cewa idza amsaita idan fa kaga yamma ta yi da kai falatan tadrus sabah kakka tsammaci za a asubahi da kai wa idza asbahta idan ko har aka wayi gari da kai safiya ina kwana ina gajiya falatan tadrul masa kakka jiraci yamma ka dauka da kai za a yi Allah ka ji kan malam Muhammad kwana uku kenan yau a badara wannan magana ta tabbatu ya tashi ya sallan dare tun uku da wani abu asubahi ya biya tashi ƴaƴan shi ya ce su tashi masallaci shi ya wuce ba a yi sallah asubahin ba sai ga shan ɗauko shi ya faɗi a masallacin lafiya lau kaya kaya a zaune gari na wayewa sai barautiko bakwai da ashirin na dare na yi washe gari sai muka yi jana'izan shi shi kenan yana nan yanzu a makabartan guwan sarki a kwanci rahimahullah shi kenan an gane ko to shiri ake jama'a shiri ake yi in za ta cimma ta cin maka cikin shiri duk tsoron mutuwa nan da kuke ga ana yi ko ba ta cin maka a kan sa'a ba eh kwarai in ta cafe ka a kan sa'a wallahi ko an baka zaɓi ba za ka dawo ba ba za ka dawo ba in dai ta cin maka a kan nasara ba ma za ka yi sha'awar ka juyo baya to me za ka yi wahala za ka dawo ma ko rashin tabbas ga dahir ka dafe hadisin albara'u bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa karshen hadisin dan aljanna aka nuna mai gidan shi aljanna aka ce amma lokaci bai yi baka jira ka kwanta cikin hutu zai ce rabbi aqimi sa Allah to a tashi kiyaman mana yanzu abinda ɗan aljanna insha Allah mu kanmu Allah da sai mun faɗa ka a kabarin mu sai a tashi Allah a tashi kiyaman mana to a tashi kiyaman mana to wanda ku bibi Allah ba zai ce rabbi la taqmisa Allah kar a tashi kiyama dan Allah Allah kar a je kiyama wa zai saurare shi wa khudh bi sihhatika li maradik ka ciriba ka riki lafiyanka dan rashin lafiyanka in kai kana da lafiya ribaci lafiyanka tun kan ka zo a cikin an ka zo a ce babu ita Allah ka ba marasa lafiyan mu lafiya wa min hayatika ka ciriban rayuwanka limautika ga mutuwarka مفردات الحديث ɗaiɗaikun kalmomin da ke hadisa almankib ma baina al'addu wattakid ko walkatafi abinda ke tsakanin mai damtse da kafaɗa algharibu da aka ce bako alba'idu an watsanihi mutumin da ya nisa daga barin garinsa abiri sabil da aka ce dan hanya ana nufin almaru fi tariq wanda ke wucewa akan hanya amsaita in ka yammatu ma'anansa da khalta fi waqtil masa in ka shiga lokacin da yake na yamma asbahta da aka ce in ka wayi gari ana nufin da khalta fi waqtis sabah ka shiga a lokacin mai safiya khudh da aka ce ka riki ana nufin irtanim karibaci karibaci menene karibaci lafiyanka kafin rashin lafiya sannan karibaci rayuwarka kafin mutuwanka Allah ka ba mu ikon cin ribar rayuwa da bayan rayuwa sharhul hadis sharhin hadisi malai ce amsaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi abdullahi bin umar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da mankibin abdullahi dan umar munabbihan iyahu wannan rike wanda yi ta fadakarwa ne yana mai fadakarwa gare shi ala ahammiyati ma yulqihi alaihi na daga abin da yake zai isar masa na daga muhimmancin abin da zai miƙa masa zai isar da shi gare shi min al'ibati wal ibara na abu da daga abin da ya shafi wa'azi da kuma abin lura ya rike kafalan shi ne saboda hankalinsa ya dawo jikinsa ya kalle shi da kyau ko bayan kana so ka ce kai kalle ni nan in yaro misali ya miki abu ko kai jinan kalle ni sai ki kamun kafaɗar shi ki juyo da shi mai kike so ya baki hankalin ki gane mai kewace ce ko to annabi sallallahu alaihi shi yayi wannan dan ya jawo hankalin tunda yaro ne kila ya ce ta wasa bai ji da kyau ba amma sai ya rike shi saboda ya juyo ya kalle shi fa kanat nasihatan sai wannan ya kasance abin da ya masa wata nasiha ce tajallat fiha azamatul aqida wanda a cikinta ya bayyana girman aqida na al-islamiyya na musulunci fi kalimatin hiya min jawami'u kalimatihi sallallahu min kalimihi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu kalmomi na daga kalmomin annabi sallallahu alaihi wanda suke takaitattu amma masu fadin ma'ana shine jawami'ul kalim ya faɗi magana yar kaɗan amma ma'ananta da amfaninta yana da yawa tunda kawai cewa ya kun fi duniya ka annaka garibin a garibin aw adur sabil iyaka abin da ya faɗi kenan amma da za a zo a rubuta littafi akan wannan ba karamin magana za a yi ba faman wa'aha dukkan mutumin da ya kiyaye abin da annabi sallallahu ya faɗa a hadisin nan wa adraka umka ma'aniha kuma ya riski fahimtar zurfin ma'ananta salima min fitnati duniya zai kubuta daga fitinar duniya duk wanda ya gane duniya ba gidan zama bane bai maida ta uwa da uba ba bai dinka riga da wando da ita ba bata koma ita ce ma'aunin shi ba bai koma yaki halal yaki haram ba bai koma mai dogon buri ba da jin za a zauna a dade to ya kubuta daga dukkan fitinan duniya haka nan duk wanda ya dauki kishiyan abin da na faɗi shi kuma ya halaka wanda ya dauki duniya tace karshen wayau zai iya ma kowa rashin mutunci saboda duniya ga dogon buri akwai cututtuka guda biyu duk wanda ya yadda ɗaya daga cikin biyun nan ko guda ɗaya daga cikin biyun nan ya harbi zuciyarsa to shi da aljanna kusan sai dai ga ana shiga tulil amal wattiba'il hawa dogon guri a duniya bala'in dogon guri wattiba'il hawa da masifan san rai duk wanda ke da waɗannan cututtukan ko ɗaya daga ciki to shi da aljanna kusan sai dai ya ga ana yi suka ce li'anna tulil amali yunsil akhira in mutum na da dogon guri zai manta lahira ba zai taba mata shiri ba ita kuma shiri ake mata to zai riski kabarin shi kuma bai da aiki shikenan yana ce yana shirin kamo duniya ta duniya ta yarfa shi wattiba'il hawa suka ce shi kuma ittiba'il hawa san rai yasuddu anil haqq yana hana ka karban gaskiya duk mutumin da ke da san rai bai so a ce an shiga gaban shi bai so za a faɗi gaskiya ga ta a fili ba zai ɗauka ba za a yi ai ba zai yi ba shi kenan har sai Allah ya fushi da shi daga nan kuma aljanna ba gidansu ba ne to shi ne malam ya kawo wannan ya ce faman wa'aha duk wanda ya kiyaye wannan wa'azi da annan sulasulai na cewa ka kasance a duniya kaman bako ko matafi kar ka ɗauke ta uwa da uba ka bi ta sannu sannu wa adraka umka ma'aniha kuma ya riski ya gane zurfin ma'anan abinda wannan hadisi ke nufi salima min fitnati dunya ya kubuta daga fitinan gidan duniya wa naja bidinihi kuma ya kubuta da addininsa min fasadi hadhal asr daga barnan da ke wannan zamani da muke rayuwa a ciki allati na'ishu na'ishuhu al-yawm irin zamanin da yau muke rayuwa a cikin sa yusuf rasul ibn umara manzo sallallahu alaihi wasallam yana ma Abdullahi dan Umar wasiya an ya'tabira nafsahu fi hadhihi dunya akan ya lura da kansa a wannan rayuwar duniyan ya bita a hankali duniya tana da santsi jama'a in baka yi a hankali ba za ta kifar da kai ta fuska kuma wallahi baka tashi eh karki dauka kin fi karfin duniya ko kina da wani ilimi ko wani tsoron Allah da bal a'a maganin kar ayi kawai kar a fara ke dai bi Allah in kin ga fitina duka ne mutsarin Allah tsere da gudu ki bar fitina ba kauyanci bane wayewa ne mm kal gharibul ladhi ghadara watanahu kaman mutumin da ya bar kasansa ne ta zama wa yamurru bil biladi mururan kuma ya rinka wuce garuruwa wucewa baya zama in za ki je kano ai ba za ki je zariya ki share wuri ki zauna ba ko la yajma'u illa illa al-kifafu min ar-rizq baya tara komai face abin da zai ishe shi na arziki wala yadma inna ila dawami baitin yaljau ilaihi kuma baya kwadayin baya kwadayin dawwama a wani gida da zai zauna ya koma cikinsa in kana bakwai ba za ka zo ka abin nan ba shi yasa man kaje kasuwanci wani gari kana can kana turo kudi ana gina maka gida a garinku ko ba haka yawanci suke yi ba saboda ya san me can ba wurin zaman shi bane aw ya tabiru nafsahu abir sabil ko mutun ya lura da kansa a matsayin mai wucewa a hanya haisu wasil safarahu ta yanda ya san zai ci gaba da tafiyarsa wala yahdau abadan ba kuma zai zauna ba dindin da har abada wal hikmatu min mau'izati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga hikiman manzo Allah sallallahu alaihi wa cikin wannan wa'azi da ya mana annana fil hayati musafirun yana nuna mana a rayuwa mu matafiya ne ko ba ku kullura ba haka ne mana ha da ga mu nan kowa na fita da gudu ya tsalle tsalle yanzu nawa ne ke iya yin sha ta dadi wa ke iya ta dadi babu to an yi nisa kenan ko gane ba da tafiyar da ake yanzu tana canzawa ki dauki hotonki na shekara biyar ki gani wani abokin mu yayi aure a Zaria wannan satin da ya wuce ra Asabar muka yi hoto da shi sai ya turo min wani hoton shi shekara 15 auren shi na farko da yayi sai na ga hoton na kalle ni a wancan na kalle ni a wannan nace to wallahi zan zo ƙara kakkabe malikafani na kura saboda dai wannan a ce shi ne wannan yanzu to wani abu ya faru kuma wani abu zai faru kun gane magana to wannan hikiman da ke cikin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yema abdullahi dan umar din nan yana nuna cewa mu fa matafiya ne wa hayatuna falat aw qasrat kuma rayuwar mu ko te tsawo ko te gajarta nihayatu halfana karshen ta dai karewa ne ko ai tsawon rai ko kar a yi tsawon rai za dai a ƙare Allah ka samu ƙare da alkhairi thumma nasta'nifu ar-rahila ila hayatin abadiyya sannan sai mu koma ga wata tafiya kuma wanda take ta rayuwa ta dindindin ko naltaqa fiha jazaa'una wanda a wannan rayuwar ta biyu naltaqa fiha zamu hadu a cikin ta da mene jazaa'ana sakamakon mu in muka koma wancan rayuwar nan aiki muke yi da mun gama wannan rayuwa aka kwanta dama to rayuwan gaba sakamako ne ba aiki bambancin su kenan faifai ne guda biyu ko kana can ko kana nan ko kana nan kana aikin kayi aikin ka more in kai lalaci kai nadama sannan za a juyo faifai na biyu na rayuwar shi kuma wannan za a haɗu da sakamako ne Allah ka sa mu ga alkhairi mu da iyayenmu jaza'an al'adil zamu ga sakamakon mu na adalci ba zalunci wala yazlimu rabbuka ahada kenan faman arada an-na'im duk wanda ke son ni'ima ga shela duk wanda ke so an je dayan gidan ya ji shi a cikin ni'ima alaihi an yatazawwada min hayatihi li akhiratihi to ya zama wajibi akan shi yayi guziri a wannan rayuwar domin lahiransa maganan ta fito duk wanda ke son ni'ima to ya zama wajibi a gare shi yayi guzuri domin wancan rayuwa in aka je can babu naira babu dala alhasanati ne wasayiat cinikinka da Allah a ranar mummuna da kyakkyawan ayyukanka ne faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya in kasuwancin te kyau ayyukan sun yi nauyin da'a to kana cikin rayuwa yardadda wa man khaffat mawazinu wanda ma'auninsa ya sakwa-sakwa ya zo nan ya sharbi bacci ya lodi zunubai ayya fa ummuhu hawiya ayya shiga uku da Allah zai kira sai ce ummuhu mahaifiyarsa da ba yana tattaruwa a cikin uwa bane kuma ko ya fito duniya rungume shi take ta rike sosai to haka wuta za ta haɗe shi ala dau'i hadhihi falsafa al-muhammadiyya a bisa hasken irin wannan tunani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takharraja ibn umar takharraja ibn umar sai ga abladan umar yayi graduating ya fita min jami'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam isti ista menene istazan ko ali ustazan aliman sai ga abdullah ibn umar ya fito daga jami'an ba karatu annabi sallallahu alaihi mishi ba kun fi duniya ka annaka gharib to wannan hikimar ta annabi sallallahu alaihi ta fito sai ga ta kyankeshi abdullah ibn umar yayi graduating ya fito da wani irin result ustazan a matsayin professor aliman malami ya ka iya mala ya faɗi wannan saboda ya ce in kawayi gari ba kakka tsammaci yamma kai aiki kawai alaji in yamma ta yi aikin yamma wallahi barin gaya muku kunga ki kokari da yadda za ki rinka sallan dare huda raka a biyu ne kakki bari ba ki sallan dare duk fitinan duniya da lahira in kina sallan dare wallahi zai zo da sauki wallahi zai zo da sauki kai ko laifi ne kan ki mutu sai Allah ya bude miki kofar da zaki tuba ki fice saboda Allah bai ba karabitin mutane sallan dare duk wanda kuka Allah ba shi sallan dare zaben shi to yi kokari a zabe ki yi ta kwankwasa kofa har sai an ce shigo in kin samu dama ko dare ta subuce miki walha kun ga wannan sallan walha bari in gaya muku ni a iya fahimta ta dalilan da yasa iyayenmu suka fi mu nagarta suke karshe mai kyau wallahi sallan walha na ciki tsofaffi ba su wasa da ita wannan sallan wannan sallan wannan sallan ko daga zaune ne yi su ko daga zaune ne yi su mala'iku ko a dare ko a farkon yini su miki rijista da wannan sallan insha Allah bala ki tabe an gane ko to shi yasa Allah bin Umar da ya faɗi waɗannan yace in fa kai yamma karka jira safiya ma'ana kai ka ribaci wannan yamma in kai sabi a karka jira yamma ka tura wani aiki da in shine na karshe za a iya rufe maka da alkhairi kun gane magana yawwa to shine malai ce sai ga Abdullah bin Umar ya fito babban malami har yana mana wa'azi radiyallahu an ya'idun nas yana ma mutane wa'azi kun gani ba wa yubayyinu lahum yana bayyana musu annal mar'a cewa lallai shi mutum fa da kuke gani idan halla alaihi almasa idan yamma ta shude masa wa inda hu amalin salih yana da aiki mai kyau an ɗauki rijistar ‘yan yamma an kai ma Allah da aiki mai kyau a ayyukan shi fala yu'ajjaluhu ila sabah bai jinkirinsa zuwa safiya ba kun san taswif na kashe mutane jinkirin aikin alkhairi zanyi zanyi matsala ne matsala ne shiga kawai shiga shi yasa ni duk rikicin abu da girman shi kawai abin da nake so in yadda abin nan na da kyau kuma zan iya duk inda za a je a dawo in na gama kirfawa a sauran rikicin kawai ma da a ciki wallahi ma da a ciki saboda ya zaka yi ta aune baka yi ba ajali ya cin maka ka shige kawai duk wanda kuka ya tashi sai da ya kume duk wanda kuka yana tafiya sai da ya fadi ko kun taɓa ganin yaron da daga rarrafe miƙe tsaye gudu sai ya faɗi ki ji ƙum ki ce ku mi ƙomin ɗada wata rana kuma sai ku ji kana kai da ko bokitin ruwan nan mana haka ake yi duk wanda ku gani yana ya tashi to sai da ya kome sai da ya buge sai da ya ci bugu ya zame ya fadi ya kuka shi kadai yayi ya rarrafa a koma shikenan wata rana ya zama labari to haka ake shiga ayyuka alkhairi ba a musu jinkiri jefa saboda abu biyu ne na farko baki san me zai yardar da Allah ba za ki iya cewa sadaka sai na samu dubu kala kuma kila ɗari biyar ina Allah zai yadda da ki saboda mai matsalan da za ki taimaka yanzu da ɗari biyar ɗari biyar ina za ta rore mai matsala amma ya kai an jima ko dubu uku ba za ta rore matsalan ba akwai irin wannan to ki ba da ɗari biyar yanzu ya fita daga matsalan ya fi zuwa an jima ki zo ki ba da dubu biyar kuma matsala ba za ta warware ba ba san ko kun fahimta ba yawwa wa kadhalika al-aks mala yace kama haka kuma abin yake duk abin da yake na yamma ne kaka bashi sai da safe na safe kaka bashi sai da yamma fala yazmanu mar'u ajalahu ma al-maut kuma kada mutun ya shigar da wato lokacin sa ko sakamakon sa a tare da mutuwa ad-durusul mustafada min al-hadith na na sha nan mene shi da sha biyar wancan agogon bai tafiya ne inna lillahi to ai hadisin da ya kare hadisin da za ku ɗauka hadisin na ɗaya a duniya ila fana'in duniya karewa take yi wa nahnu fi ba kuma mu a cikin ta baki ne duniya na karewa mu baki ne mai aiki domin ta na biyu almu'minu yatazawwadu bittaqwa fi safarihi duk mu'mini yana yin guzuri da tsoron Allah a cikin tafiyarsa na karewan duniya na uku aqil mai hankali man badara man badara bi fi'li bi fi'li alkhair duk mai hankali shine wanda ya gaggawan aikata alkhairi wala yu'ajjiluhu bai jinkirta shi ba na hudu sihhatika lafiyan da kake gani a jikinka fursatul lil ikthari dama ce naka yawaita min al ibada daga ibada lafiyan jikinka dama ne ka tara ibada kai ta creditin account ɗinka na lahira kana kana lodawa ghafilun khasirun gafalalle ne asararre ne wane ne shi man yajri wara ad-dunya wanda ya koma bayan duniya yana binta da gudu ya gafala kuma ba zai ci nasara ba Allah ya sa mu dace to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah yau nawa ne ga rajab 11 ko amin ya Allah an tambayi littafin ya ce 1500
kun yi sa'a za a samu amma dai ya ce zai duba adadin da yake da shi bai san na sauran shagon ba in zai ishe
to wanda ta fara kawo kudi a rubuta to a ba su na farko farko wanda ta yi jinkiri mai tsada ne ya zo daga baya ta sai mai tsada ni dai gaskiya na da 1800 ma na siya kuma a 2000 na sake sai da shi za ku ba ya kamata ku sai guda ɗaya kuma na majalisi ya ku ajiye amma zan